الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين kamar da yadda aka saba insha Allah wa yanzu za mu ci gaba da karanta Al-Qur'ani mai girma muna roƙon Allah Allah ya tsaye
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتريه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله bayan gode wa Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta tsakanin musulmai muna ƙara gode wa Allah wanda cikin ikonsa da baiwarsa da rahamarsa da kaddarawarsa ya kaddara haduwar mu a wannan birni na ningi kuma wannan masallaci na juma'a yadda muke gabatar da tafsirin alkur'ani kowace rana ta alhamis yau ma biyu ga wata raja hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda yake daidai da biyu ga watan daya miladiyar aihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu
da ashirin da ashirin da biyar yadda wannan kungiya mai albarka muke gabatar da tafsiri irin kowane lokaci muna da kwallon Allah ya ji kan masu wannan kungiya wato wannan kungiya a sheik ismaila idris amin malam da ya gaje shi Allah ya kara masa imani da taimako da kariya da mataimaka gaba daya Allah ya sa ƙarshen mu gidan aljanna Allah ka ji kan mahaifanmu da kakanninmu da surukanmu Allah ka mana arziki da kyakkyawan ƙarshe muna cikin wannan sura mai girman daraja suratu hud kuma za mu tashi daidai aya ta goma sha ɗaya bayan an gaya mana cewa ɗan adam yana cikin jarabawa ta jarabta ka da abu mara daɗi da ko mai daɗi a gurin Allah duk suna abin jarabawa wani in an jarraba shi da mara daɗi sai ta mummunan tunani tsakaninsa da mahalicinsa wani kuma in an jarraba shi da abu mai daɗi sai ya wuce gona da iri to sai Allah ya ce illalladina sabaru sai dai wanda suka yi haƙuri Allah don ra'ayi akan cutarwa din kowane irin matsala ce jinya ce talauci ne wani kuncin rayuwa ne sun yi haƙuri wa amilu salihati kuma suka yi kyakkyawan aiki fin na'ama lokacin da suke cikin dukiya dukiyar bata bugar da su ba sun bi Allah ga dukiya aljihunsu ga sha asusunsu amma kuma sai yadda aka ce su tsaya suke tsayawa Allah ce ula ikalahun magfiratun to wayannan suna da wata irin gafara wa ajarun kabir da lada mai girma Allah ka bamu ka sanya mu a cikinsu gaba sai Allah yake cewa فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك نعم إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل shi wa'azi da muke ganin sa kubutarsa kawai shi ne in Allah ya sa mumini ne ya ji amma wanda ba mumini ba ko kuma kafin ya zama mumini sai an ja daga to gaskiya sai an yi wato aran gama da shi farko Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa allaka fa fara allaka ta yi kai ya Muhammad tarikun ba da ma yuhi ilaika wato tarikun kabar ba da ma yi wa ilaika sashin abin da aka yi wayi zuwa gare ka falatu ba libuhum ba za ka isar da shi iyahum zuwa ga su iyahu zuwa ga mutanen lita hawo ne bihi saboda suna walakanta abin da ka karantar da su wa za'ikun bihi sadaruka kuma kirjinka yana yin kunci bi tilawatihi alaihim don karantawa a kansu me yasa li ajal an yaqulu domin kasu ce laula unzil alaihi kanzun dan me ba a saukar a kansa wata irin taska ba auja ahu malakun ko kuma ya zo tare da wani mala'ika yusaddiquhu wanda zai rinka gazgata shi in ya faɗa mala'ikan ya ce gaskiya ne Allah ya ce na ma anta naziru abin sani kawai kai ba mai gargadi ne fala alaika illal bala babu abin da yake kanka sai dai isarwa in ka isar an yi imani ba imani ba magana ta kare an samu abin da muke so wato Allah ya samu abin da yake so da kai kuma ya samu da mu in ka yi imani ya rage naka dama Allah ya tattara gidan masu imani ita ce aljanna Allah ka ba mu amin an baka yi imani ma dama Allah yana da gidan marasa imani don haka wallahu Allah ala kulli shay'in ga kowane abu wakil yana tsare da shi ma'ana hafizun faijazihim yana kiyayewa kuma yana musu sakamako gwargwado na
أم يقولون افترئيه قل فاتوا بعشر سور مثله مفترات na وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين am bi ma'ana bal yaquluna iftarahu ba haka ba su kafiran wancan lokacin suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi kashi ya kaji alqur'ani kul sai Allah ya ce kace fatu bi ashar suwarin ku zo da surori guda goma mithlahu gurgudan alqur'ani fil fasahati wajen fasaha wal balagha da balaga wal ijtimali ala irshadin wa na'in wa taujihin wa nahayin wa gairi zalika wanda ya tattaro fadakarwa ko shiryarwa da- da fuskantarwa da hani da wani abu yadda aka tsara alkur'ani ko yadda yake da tsare ku zo da surori goma masu kama da haka muftar yatin wanda kuka tsaga fa innakum arabiyun domin kuma larabawa ne fusaha kuma masu fusaha misli misali na wato annabi da yake gaya musu wannan magana Allah ya ce kuma wa da ku kira lil ma'awanati ala zalika ga taimako akan haka ku nemi taimakon minista datin wanda duk kuka ga kuke da ikon ku nemi taimakon sa min dunillahi wanda ba Allah ba in kuntum sadiqina in kun kasance gaskiya kuke yi wannan an gaya musu da farko su kawo surori goma bai yiwu ba aka ce su kawo ɗaya ma bai yiwu ba domin alkur'ani littafin Allah ne ba yi kama da magana ɗan adam ba Allah ya samu dace tabi sai Allah yake cewa فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو
na فهل أنتم مسلمون Allah ya ce fa'in lam yastajibu lakum in ba su amsa muku ba abinda aka gaya muku ɗin nan ba ku kawo ba fa'alamu to ku ku yi sani ma'ana ku fazidu ku yi daɗi bizalika da haka ɗin sibatan wa yaƙinan tabbata da kuma yaƙini ku gane wa adami wa adami alkawbi kuma ku rabu da wani tsoro ku daina tsoron mu'arada cewa akwai wanda zai iya fuskantar ku ijiho muku wata magana ko kuma ƙaryatawa innama abin sani unzila an saukar da shi alkur'ani mutalabbisan yana tuface bi ilmin lahi da sanin Allah walaisa ibtira alai ba wai agawa aka yi ga shi- ga Allah ba wa Allah la ilaha illa huwa kuma kusan babu wanda ya cincinci abauta mara da gaskiya sai shi Allah fa hal antum muslimun ko za ku miƙa wuya Allah ka mana baya da miƙa wuya Amin.
gaba sai Allah yake cewa من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Allah ya ce ma'ana man dinnan man asalama wa amila amalan riya'an wanda ya zama musulmi kuma ya aiki amma na riya to wa kana kuma ya kasance yuridul hayata duniya yana nufin rayuwar duniya ne wa zinata da kwalliyar duniya yake nufi da wannan aikin nasa yana arada gairar lahi bi amalihi yadda zai yi nufin wani Allah da aikin nasa nuwafi ilaihim a amalahum Allah ya ce za mu cika musu ayyukansu shi ne jaza'a ma'amiluhu sakamakon abin da suka aikata min khairin ka sadakatin wasilati rahimin na alkhairin da suka yi kamar sadaka kamar sadar da zumunci za mu cika musu fiha a iya duniya bi'an was- eh, bi'an nawasi alahu yadda za mu yalwata a gare shi rizqahu gwargwadon arzikinsa wahum fiha kuma shi ma'ana a duniya layu buka suna ba a rage musu komai amma da ake nufi a addini zai yi aikin amma ba don Allah yake yi ba ya yi ne don wani abu na duniya don riya ko ya nuna mutane ko wani abu mai kama da haka to duk ladan safa a nan duniya ne saboda bai don Allah ba shi Allah baya ba da lada sai abin da aka yi don shi Allah ya samu dace Allah ka tsare mu da gariya gaba sai Allah yake cewa أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار na'am وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
Allah ya ce ula'ika wayancan masu yin abu don su burge ko don su kular su yi ba don Allah ba alladina laisa lahum fil akhirati illa nar alahira dai ba su da komai sai wuta domin abin da suka yi in yayi kyau kamar yadda aka ambaci sadaka ko sada zumunci to sai a ba su ladan a nan duniya shi ne sai wahabi da ma sana'u kuma duk abin da suka aikata ya ɓaci fiha a ranar lahira ba wannan aikin falasawa ba da ba shi da sakamako wa baɗilin kuma ya ɓaci makanu ya amalo na abin da suka kasance suna aikatawa wa fi kira'ati zai dibin ali wa baɗala wato ya ɓaci makanu ya amalo na abin da suka kasance suna aikatawa ai ma kanu ya amalunahu abinda suke aikatawa fi duniya a duniya min al'amali na ayyuka badalar aikin ya ɓaci wala sawa balaha fil akira alahira babu sakamako idza umirta lokacin da umila lokacin da aka aikata li ghairin lahi an yi ne ba dan Allah ba ana bi hurairah radiyallahu an an samu hadisi daga abu hurairah Allah ya yarda da shi kala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ƙala ƙala allahu ta'ala ya ce allah ya ce ma'ana hadisin ƙudusi ne in an ce annabi ya ce amma kuma allah ya ce to hadisi ne ƙudusi daga allah allah ya ce ana agana shuraka'i anin shirki ni ne mafi wadatar ga masu shirka game da shirkarsu man amila amalan a sharaka fihi ma'i gairi wanda duk yi wani aiki sai kuma ya haɗa wani da wato sai ya haɗa ni da wani a cikin aikin aikin addini ne na neman yardar Allah sai ka haɗa wato Allah da wani Allah ya ce taraktuhu wa shirkahu zan bar shi in bar shirkarsa zan bar masa Allah ba kamar mutum bane mutum ne yanzu in ka zo ka samu mutane suna zaune ka ɗauko dubu hamsin ka bai wannan ka ɗauko dubu hamsin ka bai wannan duk sai a yi murna ko? to Allah ko miliyan ka bashi in ka ɗauko dubu hamsin a ɓangaren ibada ka bai wani to miliyan ɗin ta ɓaci Allah ba zai karɓa ba shi kada yake bauta ba hada shi da kowa don haka ita wanda dai haɗa ni da wani sai in bashi da shirkarsa kuma wato wani hadisi kawai shi ma daga abu huraira Allah ya dada shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ta'allama iliman mimma yabtaga bihi wajhullah la yata'allamahu illa li yusib aradan min ad-dunya lam yajid arafa al-jannati yawm al-qiyamah wanda ya tafi neman ilimi kuma ilimin ana neman yardar Allah da shi kamar ka ce ilimin addini amma layata Allah shi bai je nemansa ba illa li yusiba aradan min ad-dunya sai dai dan samu dan wani mata'i na duniya ko wani mukami ko ta dukiya ko wani matsayi dan haka ya je nema annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lam yajid arafa aljanna ko kancin aljanna ba zai ji ba gobe kiyama kai Allah ya samu dace yahudu mugu ne ya cuci mutane a gurare da yawa aka je kana ta kwatolo kana ta kokarin karatu amma ya riga ya sa ma gurin da kake so ka kai in ba kai ba kuma a yi tsiya da kai tun da dama in kana yin abu don Allah shi ne ba za a gaji ba amma wanda ba don Allah ba in ya kararo wani guri in ya samu to shi kenan jikinsa zai yi sanyi dama nan yake so ya ji in bai samu ba kuma za a yi tsiya tun da bai samu ba gashi kuma a lahira ba shi da komai Allah ya kare mu shi sa yin abu don Allah ba abin da ya kai fi daraja Allah ji ganyi ma maliku yana ce ma kana lillahi ya tasilu wa ma kana ligairi lahi ya fasilu abin da ake yi don Allah shi yake dogewa wanda ba don Allah ba ko kaga ya tashi fu to zai shirinye kamar hayaki ne yi sama in yi sama din ma to sai tarwatsa ka neme shi ka rasa don haka wannan hadisi abu dawo da ne ya rawaito shi qultu Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi yace arya'u darajatun ita riya tana da mataki mataki riya'un nifa akwai riyar munafurci wa sahibuha kafiru kuma abocinta kafiri ne wa riya'ul a'mal akwai riya kuma a cikin aiki wa sahibuha fasiqun ma abocinta fasike ne duk dai ba a bar abin shine zaman lafiya Allah ya sa mu dace gaba sai Allah yake ce
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه na'am ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة na'am أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
Allah ya ce afa man kana ala bayyinatin yanzu zai yi daidai wanda yake kan wato hujjoji min rabbihi kuma hujjan hujjojin nan daga ubangijinsa wa huwa nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallama hujjar kuma wahiyar qur'an ita ce alqur'an wa yataluhu shahidun kuma wanda yake shaida yana karanta musu yana karanta masa ma'ana lahu bi sudiki da gaskiyarsa minhu game da shi wannan mai shaidawa ho jibrilu shine mala'ika jibrilu bil qur'ani yadda yake karantar da shi alqur'ani min al-ahkami da hukum rundunonin da suke kafircewa alqur'ani wayansu su kafirce gaba da gaba wasu kuma da sinsinken shaidan Allah ya kare mu da hatsarin shaidan domin a gaban Allah ce la'aqudanna lahum siratal mustaqim zan zauna musu mutane akan tafarkinka mai daidaici yanzu ka duba fuffukawa fuffukawa nan in ka gansu in kai baka sani ba sai ka dauka musulmi ne amma ba sa sallah ba sa sallah kuma in ka je kusa da su hira abinda suke so su jefa maka shakka a cikin musulunci ko kuma su riddantar da kai baka sani ba su waye fuffuki su ne wa'yansu irin mutane mu ta nan ba za ka ce ba su da wahala ganewa tunda muna da su a wani local government na ko a cikin gari ma muna da su amma dai tun wata wazuwan izala na cikin gari an matse su an dunkube sun yi shiru yara ba su sani ba kamar shekaru hamsin da suka wuce turawa ne suke zuwa daga wani go har su yi majigi in ka nemo wato wanda ya kai shekaru idinawa zai gaya maka a zo a yi bajigi a gaban mutane su nuna ce ga fuffuki za a shiga aljanna ga wanda ba fuffuki ba za a kashi wuta kuma baya sallah in kana hira da shi zai ce maka a cikin magana sai ce kuna yin wankan jinin haila ai mace in tana jinin haila kawai za ta yi sallah baya fa sallar amma zai gaya maka haka in ka zauna da shi ga garurukansu na kusa da mu in ka je suna da yawa a jigawa suna da yawa a a ningi local gamma akwai gari malamawa ko kiran sallah ba a yi wa masallaci ma suna da gari nan wajen langomi kusa da masussuka su ma an kaje ba kiran sallah ba mai sallah ba mai kiran sallah amma suna hirar ka za ce su musulmai ne ta ya za ka yi da su kuma abinda ya sa ba za a yi shiru a kansu ba wani naka zai iya zuwa gurin ya wani ya ji ba a kira sallah ba ya gaba a yi sallah ba kuma ga sun ce su musulmai ne wanda baya sallah musulmi ne no ba musulmi ba ne wanda ba ya sallah zai yi magana a kan musulunci no ba zai yi magana a kan musulunci ba Allah ya samu dace gaba sai Allah yake cewa
ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا
na'am أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين Allah ce wa man azalamu ai la ahadun azalamu mimman iftara ala Allah kadhiban ga wanda ya kirkiri ƙarya idan ganta ta ga Allah bi ayi nau'in kowane nau'i ne kuwa na ƙarya kana iftar iftira'u kagawa ne Allah ya ce ula'ika wayancan almuftaruna masu kagowa ala Allah ya kan Allah kadhiban ƙarya su danganta ta ga Allah yuraduna ala rabbihim ana giftar da su a gaban Ubangijinsu yau malkiyamata ranar kiyama fi jimlatul kalki a cikin taron halitta wa ya ƙulil a shahar sai masu shaida su ce ma'ana shahidu masu shaida wa da mala'ika su ne mala'iku ya shahadu na lerosili suna yin shaida ga manzanni bilbala cewa manzannin nan sun isar muku da aike bisa ya hatil risala kuma sun kawo ingantacciyar risala daga Allah walal kufari kuma suna sai da akan kafirai bi takazibi cewa wayannan karetawa suka yi ba su yi imani ba aw alal mubtarina ko kuma su sai da akan masu kagowa bil ibtira'i wajen kagowa da suka yi wa huwa al maqsudu maganar ma da yiso ake wato masu kagowa Allah ya ce ulaika ha'ula'i wayannan alladina kadabu wanda suka yi ƙarya ala rabbihim ga ubangijinsu ala ku saurara la'anatullahi ala zalimin la'anar Allah ta tabbata akan azzalimai wa'anda suka yi ƙarya wato suka danganta ta ga Allah na'am الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون duk lokacin da baka musulunci ko ka sauka daga kan karantarwar musulunci to kuma wanda yake kai sai ka rinka jin haushinsa domin in baka yi ba duk wayewar ka duk ci gaban ka sai aka ce baka bauta Allah ai kai shi ba ne ya zama baka da wata basira to sai sai ka ji cewa to ya za a yi wanda kai kake ganin bai kai ka ba a ce kuma ya ya fi ka sai ka tuna ya za ka yi ka toshe wannan hanyar shi ne Allah ce alladina su ne wa yanayin su dona suke toshewa an sabilin lahi ga tafarkin Allah shi ne dinul islam wa yabaguna ha kuma suna burin wannan hanya ɗin iwajen ta zama karkacacciya da propaganda da maganganu na gangan su ɗauki hankalin wanda tsautsayi ya hau kansu Allah ya ce wahun bil akirati kuma su game da lahira hum su kafirun kafirai ne ji Allah na'am أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض na'am وما كان لهم من دون الله من أولياء عذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون Allah ya ce ula'ika bayan camlan ya kuno ma'ujizi na ba su kasance masu buwayar Allah ba fil ardi a bayan ƙasa su ruga da gudu su bata duniya musulmi wanda ya yadda da wato kasa balle ya wani gari baya jam'i baya sallah. kuma in an tambaye shi wani ya ɗauka hausa ce addini za ka ce yana da idan ya sani zai yi da shi amma hausa aini ce ba ni bace yare ne daidai ga gidan ya mace kuma su su kawai in kana musulunci Allah ya sa duk sai Allah ya ce أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah ya ce ula'ika alladhina khasiru anfusahum wayancan sune suka tabar da kawunansu limasirihim saboda sun tafiyar da kawunansu ilan nari zuwa ga wuta almu'abbaratu alaihim kuma yanzu shiga wutar fa har abada ne ba ranar huta wa dhalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke na ƙarya in an je lahira su ga abin an yi ruwa na sai ya tarwatsa domin abin da kake da hujja alqur'anu hujjatu laka aw alayka alqur'ani shine hujjar da ko hujja akanka sai aka je ka kama kama kame ka ɗauki alƙur'anin ka masa wato tsaron kumbuɗiya kai kake iya fasatawa da kanka ba tare da fasarar magabata wanda aka samo ta tun daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba har ka zauna wasu na cewa allah ya ce alwallazi na hamle salatihim wa ahadihim illal musallin الذين هم على صلاتهم دائمون da wannan suke ba da hujja cewar in mace tana jinin haila za ta yi sallah da jinin hailarta don wai Allah ya ce wallazina hum ala salatihim da'imun wanda suke akan sallar su suna dawama to ina ka samu rashin dawama to shi fa ya wa kansa da kansa kuma wannan da yake da bai san ba wanda yake karantar masa ai mu muna kusa da su idan da zai riko alkur'ani da gafakar da alkur'anin kashi ya kama shi ya tsuguna yi kashi to ba wannan ne ma damuwar baya wankan janaba ita ma bata wankan janaba haka suke kuma suna cewa su musulmi ne saboda mai ba su da malami da kansu suke karatu kuma karatun gangantin da ba sallah ina ma ana kwatanta sallah kai Allah ya samu dace kuma karkacewa kuma bata san su wallahi duk ta san su ita Allah ce la jarama tabbas ba shakka annahum fil akhirati su alahira humul akhsarun suna cikin masu hasara babbar hasara ita ce gobe kiyama an baka 60 ko sama ko ƙasa har ma ka mallaki 'ya'ya ko mata kuma a ce gashi za ka kama hanya ka tabuta ba kai kadai ba har da 'ya'yan naka har da matan naka don sun bi ka Allah ce inal kasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama ala zalika huwa al-khusranul mubin Allah ce cikakkun masu asara sune waɗanda suka tabar da kawunansu suka tabar da iyalansu ranar tashin alkiyama suka je suka ji zero to ba ka sallah mai za ka yi gobe kiyama shugaban halitta ya ce alfarku bainana wa bainahum as-sala tai wani ta ni abokina ne amma baya sallah wallahi fasiki ma an ce karka yi aboki da shi doka ce wannan ma an tambaye ka gobe kiyama da kyar zaka sha fasiki ma aka ce karka yi aboki da shi balle mara sallah mara sallah mai sunansa kafiri wa ya faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka babbar asara shine ka ja kanka ka ja iyalanku ku tafi wuta ranar kiyama Allah ka tsare mu ga wasu Allah yake cewa Allah ya ce la jarama babu shakka tabbas annahum su fil akhirati alahira humul aksarun sune masu hasara na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة نعم هم فيها خالدون Allah ya ce innal ladina amanu sai da wanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi kyakkyawan aiki wa aqbatu kuma suka nutsu wad ma'annu suka sake nutsuwa wa anabu suka maida lamarin su ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu Allah ya ce ulaika to wayannan ashabul jannati sune yan aljanna hum fiha khalidun kuma in sun shiga aljanna dawama suke yi Allah ka samu a ciki wanda dai ya shiga aljanna ba yayi aiki ne aikin ka bai isa ka shiga aljanna ba amma in baka yi ba za ka shiga ba amma za ka yi aikin da bai ta kaya karya ba sai rahamar ubangiji ta bi ta kanka amma matukar baka yi ba to kar ma ka nemi kanka a cikin yan aljanna Allah ya samu dace gaba sai Allah yake cewa مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع na'am هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Allah ya ce matsalul fariƙain misalin wannan jama'a guda biyu humul kuffar al-muftarun ala Allah kadiba su ne kafirai masu kirkirowa ga Allah su danganta ƙarya wato ɗaya kenan wal mu'minuna alladhina kanu ala bayyinatin min rabbihim da mu'minai waɗanda suke kan akan hujjarsu daga ubangiji biyu kenan Allah ya ce kal'ama wal asam kai ka ce makaho ne da kuma wanda yake kurma hada masalul kafir wannan shine misalin kafiri gashi makaho gashi kurma wal basiri was sami kuma da wanda yake gashi yana gani gashi kuma yana ji Allah ya ce halaystaw yani matsala wannan misalin za su iya daidaita da wancan baya ji baya gani da wannan yana ji yana gani za su yi daidai? Allah ya ce afala ta zakaru na yanzu ba za ku azantu ba kenan wani yana karantar da mu ba sauraron alkurani dole ne ka Allah ya saka da alheri shi sa wannan local gamman ko kuma ce wannan kungiya amma na kira wannan local gamman saboda irin kokarin da mala abakar yake yi ko da wani lokaci ana cikin karantarwa kowa an kaga yayi wani abu tabar gaza da ganganye amma ya san ba kyau kuma duk lokacin da za a shigo maka da abin da mai hatsari na gaske domin duk hatsarin da ya shafa akida ba hatsarin da ya kai shi komai ana masu sauki kamar sallah yanzu sai mun yi sallar sai isha ta yi mai balle a kira asuba wacce tukunna amma ita akida ba a zuci take ba a hutawa ajewa a huta duk ranar da ka ɗauki alkur'ani ba komai ba ko a gaya maka wata ƙarya a kansa saɓanin karantarwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama littafin da Allah ya ce larai ba fihi dukkan propaganda da za a gaya maka sai a jeba maka shakka a ciki kai shakka wallahi ka haɗa cikin bala'i Allah ya kare mu gaba sai Allah yake cewa lokaci yayi to alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyil karim Amin. Masu? To, yayi, da suna